a lissafi ana ba shi ba da dada mun haɗu saboda babbar munasaba ta makon sahabbai wanda yau shi ne zama na hudu wanda shahararren kwamiti ko wato haɗakar dandazon matasa na alhawariyun da Allah mana arziki da su a wannan gari na Kano suka shirya don wayar da kan al'ummar musulmi na duniya gaba ɗaya dangane da aƙidar mu da kudurin mu da abin da muke rayuwa a kai kuma muke fatan Allah kashe mu a kai shi ne kaunar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka sawa wannan tarurruka masu albarka da za a yi makon sahabbai sun ji cewa kai makon sahabbai ba makon wani ba makon sahabbai sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi tawakaloli masu tsari yawa farin da suke masu albarka wanda ba abin da za mu ce sai mu ce Allah sa albarka Allah ka ba mana yau insha Allah ta'ala za mu fafata ne akan wani maudu'i mai muhimmanci wanda muhimmancin sa bai da sauran ba don kore wata kura da hayaniya da aka rudar da mutane ko aka jefa cikin halaka ba tare sun sani ba da kuma tsere da hujja ba a jirka ne za a dubo shi ne bayani akan alaka da auratayya tsakanin sahabbai da ahlul baiti akwai sahabbai kuma akwai ahlul baiti dukkan su ma dai wato za mu ji menene matsayin kowanne da kuma alaka a tsakanin su ashe akwai aure a tsakanin su wanda babban malamin mu profesa Umar Muhammad Nafto shi ne zai gabatar da wannan takarda gaba ɗaya a wannan wuri shi ne sufa ne mintunan da suka kowanne yawa zai isar da zaɓo saboda cancantarsa da dacewarsa da baiwa da ubangiji ta bara ko ta ala masa a wannan fage da kuma shaidawa da al'umma da kuma duniya ta yi akan ya cancanta ya isar da wannan saƙo muna fatan Allah ya karɓa kamar yadda mutum ka karɓa kamar yadda aka saba al'ada saboda ana ganin mu ne a duniya gaba ɗaya a yanzu akan gabatar da duk wani malami da zai gabatar da wata makala a wannan majalisi ne albarka saboda waɗanda suke tattare da mu su sani kuma a nan nake shaida muku in ku sani wannan taro na makon safai ba mu kadai ba ne akwai yan Nijar akwai yan Kamaru akwai yan Chadi akwai yan ƙasashe da yawa da suka zo su da yan bayi wanda duk ku san da su ba wasu 'yan kasuwa ne tun da suke za a wannan taro suka dakata tafiyar kasuwancin su sai an gama wannan sati gaba ɗaya za su na gaisa da wasu da suka zo da kasar Nijar mota guda suka yi suka zo suka kama hotel ba wanda ya biya su suka zama kullum suna tare da mu Allah musu albarka Profesa Muhammad Abdu a dan uwa ne babban malamin mu Profesa a karatun zamani da na addinin musulunci duka wanda an haife shi a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da sittin nineteen sixty masu da kuɗi da sittin ta bugawa ku ga malam ya kai da shi ko kuma da saura har yanzu da saura insha Allah ta'ala shekarunsa sittin da biyar da haihuwa ke kaga akwai saura muna fatan Allah ya dinka masa irin su guda biyu ko wani a ana yi sai gaskiya mara ya yi makaranta ko makarantu na zamani kamar yadda aka saba mara ya yi makarantar ta firamare za ku sha mamaki idan ya ku firamare da mara sunan jama'a ce na zuru kabara ku ci alama ku wanda makaranta mara ma'ahad shir na zuru kabara gwale kano 1975 zuwa 19 77 a nan yi firamarsa ya yi gama kuma da aƙidarsa ya fito ya ci gaba da karatun sakandare a wata makaranta a cikin kokon birnin kano mai suna sas a wanda ya yi ta ya kammala ta 1971 ko? 81 ko? Eh, kuskuren rubutu ne. Sannan malam ya tsallaka daga nan ya tsaya ko ya wani shekaru kare da haka sai ta kusa kwado. Sai ya yi a Usman Dan Bodiyo da ke Sokoto. Tun daga 1982 zuwa 1987 wanda a nan ne first degree ɗinsa na karatun zamani. bayan nan babban malamin ya ci gaba da karatu bai tsaya ba ya sake yawa Kano ya shiga jami'ar Bayero Bayero University Kano tun daga 1989 har zuwa 1992 wanda a lokacin ya yi sifan digiri da sa master kenan a jami'ar Bayero Malam ya ce bari zai iya komawa wurin shehu dan ya daɗa zuwa ya lalubo wani karatun na gaba shi ne karatun sa na PhD ya koma babbar jami'a ta Sheikh Usman bin Kodiyo da ran Usman Dan Kodiyo University Sokoto daga 1993 zuwa 1997 wanda a nan ne mana ya kammala digiri ɗinsa na uku wanda ake ce da shi doctor daga nan aka ci gaba da fafatawa da aiki har zuwa lokacin da Allah ya kai shi matsayin profesa daman an gama karatun jami'a shi profesa ba a cikin jami'a ake samun samara da karatun shiga aji ba tsabar tsagoran bincike da karatu da gabatar da matsaloli da fefofi a gaban manya-manyan profesoshi da kuma doktoshi na jami'o'i na duniya da na kasashe gaba daya da shi ne ake mutum shaida a ce ya zama profesa duk wanda ka ji ya zama profesa to wallahi ya wahala ba karamar wahala musamman wannan lokaci da ake cike da abubuwa da ba sai na yi bayani ba ba a ci gaba za mu yi ta yi suna danne ka kana yi suna danne ka sai ka yi kake ce sai ka yi guru Allah ya ba ka wannan wato profesa to ma da dai Allah ya taimake shi shi ya tsallaka ya zama profesa ka ya yi aikace aikace ya yi koyarwa a makarantar firamare ya yi koyarwa a makarantar sakandare da kuma makarantun gaba da secondary tertiary institution da ake fara institute da ake fara wannan yana nuna mana malam ya san da biyu mutane kala kala ya san yan primary ya san yan secondary ya san yan jami'a wanda yanzu su ma ake daukawa ya yi aiki da jami'o'i da yawa da yawa ba guda ɗaya ba akwai wata jami'a da ake cire ta gudu ai kusan da ku a sokoto to malam ya yi karantarwa a nan ya yi karantarwa a islamic university a uganda ya garantar a can ni ba za ka ga wannan abun sun ce amma da shi ta wannan yawanci a cikin dubu sani kun ka fashi Allah ya maka albarka ya yi karantarwa a makarantar a jami'ar alƙalam university katsina ya yi shekara biyu yana jin da bayan makarantar katsina ya yi shekara biyu yana matsayin bayan chancellor shugaban jami'ar gabaki daya sannan ya yi karantarwa a kaduna state university kaduna shi ma ya tsallaka bayan an bar Kano kuma ka sanar tafiya ta nuna da yanzu haka ma ne yana karantarwa babban jami'a mutar a Kano ta jiha ita ce Northwest University cikin manyan manyan makamai na zamani da Allah ya ba wa malam shine yayi shugaban jami'a gaba daya shine bayan chancellor a alƙalar University Katsina yana nan cikin tarihi har duniya ta tashi malam yana cikin wato bayan chancellor a yi ta alƙalin shi ne na biyu a cikin bayan ya yi chairman implementation committee na asalam university global university a asia a yanzu ana ta fama ta hannunawa in an zo wajen rubutu ba a bar mana a baya ba ya rubuce rubuce ne ba babu lokaci ya kuda masu abin suna ta harara da ni ma suna lokacin da aka bani kan ita surutu malam ya rubuta littafi littafi ya kai guda ashirin da biyar na so da ce a wani na fi su amma babu lokaci wasu da hausa wasu da larabci wasu kuma da turanci duk da wannan wannan kwakwalwar kun ganta ita ce wanda ta yi aiki da waya bayan ko da nan muka tashi mun san cewa lallai an yi zane ya kwarai dangane da bashi wannan hoturi da zai fafata a takaicen takaicewa za ku ba mu malam mintuna na duka mintuna har guda hamsin da biyar idan bai gama ba ni a matsayina na shugaban zama ni ma ina da na burge da sarautar a yau. Ƙara masa wasu abubuwa, kuma wanda yake mun magana. Sannan suna da wasu kuɗa da sun samu, a san kuma a san jami'a ne, zai da saboda nan jami'a a jami'a, sannan suna da su kudu a fara babata. Kafin nan ina da gaisuwa ta musamman gabaki ɗaya da manyan malamai waɗanda suke masu karantarwa jagorori na suna a wannan ƙasa da baki daya da na nan Kano da na wajen Kano duka wanda za su a bacci nan sa da baka dan sha ba da kuma manyan manyan ɗaliban ilimi waɗanda suke ta fafata a wannan malaman da kuma manyan manyan yan kasuwa waɗanda kuke tare da su suna taimaka wannan da'awa da kuma manyan manyan jami'an tsaro da masu ilimin da waɗanda ba su ilimin da kuma yan agajinmu da masu ilimin da ba su ilimin da iyayen mata da namu matan da matan wasu da ‘ya'yanmu da baki daya da kuma manya-manyan masoya Allah masu yawan da Allah ya kafi da waje da waje yan Allah wa akbar. Da wadannan yan kwana mu masu ɗauke-ɗauken alheri a masu ɗauke-ɗauken kayan mutane ba. Duka su gaba ɗaya ku Allah ya kafa albarka. Allah ya sa duk mu haɗu da ku a gidan aljanna. Ubangiji yi wa malam taimako Allah ya karfafa shi Allah ya tsira bakin sa kan dai Ubangiji Allah ya baka ikon kawo hujja kuma mutane su mai cin lafiya ka amin da muka lafiya na arzan da ka kai ma ya shiga bidon masu saurari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na wani da su tafi abinda za a tattauna a kai kai kuma ba ba ne ya kuwa ka ji zuwa ya kan mai a jirgin wani ne an ya canja kan suna ba ba ba wai wai wai wai wai kuna mita wai wai ba kai yau ba ba ba alaka da auratayya tsakanin sahabbai da ahlul bayt an ne da kai ni ma ne da kai shi a wai shi ne ke zuwa da ni ba ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وكل أما بعد تنوى مسلم نتورم مسلم مدار بعد أن نبشر بفرح مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
rafi sosai sosai lura dai lura a can gaba can gaba Bana so ya matsayin siya.
shi ne na mutane
Bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala duka duk namu yana ce ina son gabatar da godiya ga waɗanda suke tsaye da al'amuran wannan cibiya da albarka wato ma'aikata ina miƙa godiya ga ‘yan uwa lamarin sunna masu tsaye da al'amuran wannan cibiya mai albarka masu tattalin kawai ke saboda wannan dama da tsawani da sa suna da suka yi jerin manyan malamai waɗanda suka gabatar da matsaloli kuma suke gabatarwa a wanda sai kun yi magani da sauran mutane babu shakka wannan sharafi ne gare ni sa suna na jerin manyan malamai waɗanda suka gabatar da ma'aloli wannan mako mai albarka kuma suke ci gaba da gabatarwa na roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da sai har yau na ni ka gaisuwa ga babanmu Sheikh Abdul Wahab Imam Ahlus Sunna wal Jama'a saboda shugabanci da yake samarwa a wannan gwagwarmaya da kare sunan masalata sallallahu alaihi wasallam Allah bai ya saka mu da alheri kafin mu shiga matsalar bari mu duba wato taken matsala ko kuma unwaninta yan ma sun yi amfani da kalmar alaka suka ce alaƙa da amatayya tsakanin sabai da ahlul bai ina ganin akwai kalmar da ta fi wannan dacewa ita ce kalmar dangantaka domin alaƙa ba za ta ba da ma'anar da ake nufi ba idan aka ce alaƙar menene alaƙar wani ga wani ana iya amsa da cewa direban kwari me alaƙar wani da wani malamin sani me alaƙa tsakanin wani da wani abokan juna ne kaga duk wannan ma duniya ce amma ce dangantaka ba a cewa akwai dangantaka tsakanin wani da wani sai idan sun zama dangi ne wannan kalma ita ce ba da bayani take ba da ma'anar da ake bukata wato dangantaka da jini tsakanin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ana ƙara ta gare su wani ɗaya da kuma iyalin gidansa Ahlul Baiti Allah ƙara ta gare su wani ɗaya da ban sani ba wata kila su ƴan kawari jimun suna gudun da ake san kasa zarge su da sarka su al'adiyya kada ce a littafi na suka rabu wani shi ya sa suka bambanta wannan kalma ita kadai wannan littafi mai taken dangantaka da auratayya tsakanin alubaitin sabai an buga hijiran a shekara ta dubu biyu da goma Gama na gaya wa ‘yan hawarikin cewa wato hakkin bugawa gairu mafu saboda babu da yake idan an ɗauko wannan karma ko kuma a ɗauko taken littafin gaba ɗaya a baiwa wannan matsala babu da yake domin kamar yadda nace shi ne zai bada ma'anar da wato ake nufi a zuci yayin da aka wato kulla wannan saboda haka ya kace rubutun shi ne dangantaka da auratayya tsakanin sahabbai da alurai da wannan hata an karɓi wannan ya rana. Zan fara da bayanin cewa wannan maudu'i ne mai muhimmanci kwarai da gaske. Saboda wannan maudu'i mai da martani ne kai tsaye da wasu mutane wanda suke yasa addinin musulunci da kuyi suna fakewa da guzuma suna harkar kankara waɗannan mutane masu so su bata sunan sahabban manzan Allah da kuma ahlul baitin da baki daya yayin da suke nuna cewa waɗannan zaɓaɓɓun bayan Allah almajiran mafi girman malamai a duniya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna kwanta su da cewa mutane ne wanda suke gaba da ke ya tsakanin mutane ne wanda suke wa suna hasara mutane ne wanda suke faɗa a kan duniya da dai sauran miyagun sifofi wanda wani fasu shi ne su ɓata tarihin magabatan wannan al'umma domin su yi amfani da wannan hanya wajen baka addinin gaba ɗaya da ba su tarihi wannan matsala insha Allah ta'ala mai da martani ne kai tsaye cikin waɗannan mutane wanda daga nan ne maudu'in yake da matuƙar muhimmanci to bari fara da farko Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya aiko annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin Allah ne ya wata ɗaukaka ya cewa inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala alamin Ubangiji ya zafi waɗannan bayan ya sauka hudu Adam da Nuhu zaɓi ya fara a cikin kansu إن الله اصطفى آدم ونوحا أما إبراهيم سيأتي وآل إبراهيم وأتو إبراهيم تقوى ذريته شما إبراهيم سيأتي وآل إبراهيم وأتو إبراهيم ذريته Tulaga wa suna daga cikin ala Ibrahim saboda zuri'ar ‘ya'yansa ne Ismailu alaihi salam. Malamai masu zama sun dangogi na bil'adama sun raba larabawa zuwa kai ji da farko al'arabu ba'ida wal arabu al'arifa al'arabu ba'ida su ne adawa da sarungawa da amalikawa da sauran waɗannan jinsi na larabawa sun riga sun mutu su ne ake cewa sun yi inkirafi wato sun ƙare ba ku irin su da sai kuma al'arar ariba al'arar ariba su kuma an kasa su zuwa kashi al'arar ariba wa al'arar musta'arba wato larabawa na asali da kuma larabawa da suka lalace larabawa na asali su ne ƙahadaniyawa wanda suka zauna a kudancin ƙasar larabawa ko kuma wurin da aka sani da sunan yamma su kuma al'arar musta'araba wato larabawa da suka larabce ma'ana asalin ba laraba ba ne amma larabcewa suka yi wannan suna yake cewa adananawa jikokin adana wanda suka zauna a arewacin ƙasar larabawa ko kuma abin da aka sani da ainihin wato hijab wannan za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikima ta sa ya fi karka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga cikin larabawan da suka larabce wataƙila wani ya ce to ai ba original larabawan ba ne aka fitar da annabi cikin su to a cikin zaɓin ba kan harshe ba ne aka tura zaɓin zaɓin an tura shi ne akan wato shirya ta Allah subhanahu wa ta'ala da kuma zaɓinsa don haka za su na kan asalin annabta ne da kuma shirya. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bayan an matan sunayen annabawa zunzurutu har guda goma sha takwas a cikin suratul an'am sai Allah madaukaki ya ce wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wa tabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim wannan zaɓi na Allah da kuma shirya kansa ne aka ɗora ne kansa ne aka ɗora zaɓi ba a kan ainihin shi larabcin ba don haka ne manzo Allah suna suna ma zo daga ɓangaren larabawa wanda suka larabce wanda asalin su ba larabawa ba ne domin me domin ubansu na farko Isma'il alaihi salam ba balarabe ba ne amma ya zo ƙasar larabawa ne ya zauna ya larabce kuma shi ma ya faru da aslam wanda kuma Qurayshawa da kuma Banu Hashim suka zama suna daga cikin wannan zuriyata. Kasancewar babin asalin shirya ne da kuma an tamta don haka Ubangiji madaukaki yake faɗi a cikin ayar da ta biyo wannan. Yace zalika hudal lahi yahdi bihi man yasha min ibadi walau ashraku la hafiza anhum ma kanu ya'malun. Saboda haka shirya Allah da annabta da tauhidi a kansa ne aka tsora wannan zai a cikin larabawa kuma Allah subhanahu wataala ya zafi Qurayshawa wato larabawa waɗannan gidaje guda biyu su ne ainihin asalin ahlul bait wato gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane da hashim yan uwa ne mahaifinsu shi ne abdulmunaf abdulmunaf sunansa ne kashi ne mugira kamar yadda bayani ya gabata ya zo da ɗan ɗan uwansa shaiba zuwa makka mutane suka sa masa abdulmuttalib daga nan sunan ya kace na shaiba aka ci gaba da kiransa abdulmuttalib gida na uku shine gidan abdisham banu abdisham ko kuma banu umayya sunan da aka fi sanin su da shi kenan shi abdisham shi ma ɗan uwan abdulmunafu ne kuma abdisham da ainihin hashim ba wai kawai shakki ɗai ba ne a su tagwaye ne ba to daga nan ya kamata mu ja layi mu fara ɗiban kwanan fa'idoji hashim shi ne kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne abdisham shi ne kakan banu umayya da hashim da abdulshan tawaye ne kaga karewar kusanci kenan ko ba ba karewar kusanci kenan shakikai sun mutu shakikai tawaye ne to idan muka dubi waɗannan mutane da muka ce wannan matsala mai da martani ne game su za mu ga yadda suke nuna gaba da biyayya ga bari umayya da yadda suke ba da tarihi da yadda suke zagin su mummunan zagi da yadda suke la'antar shugabannin gidan irin su mu'awiya bin saboda haka wannan gida shi ma da gidan banu hashim abu ɗaya ne wanda gida ce zai rawa su to akwai wani gilli a cikin zuciyarsa gidan takwas shi ne gidan banu tayin da tayin da masu sun a hawani min adin wani yan uwa ne uban guda shi ne murbatu bin ka'ab wanda ya shahara ko kuma ya shahara a wurin ya ji abubakar a cikin Allah ya kara wa yarda sa'ifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yau daga wannan gida ne Talha bin Ubaydillah ya fito wanda yake yana ɗaya daga cikin sahabbai goma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a cikin aljanna gidan tara daga cikin gidaje goma sha biyu na Qurayshawa su ne gidan Banu Adi. Adi da Murra su ma a hawaniyin Adin Wali, ‘yan uwa ne uban guda, shi ne kawo. Wanda ya fi shahara a wani gida cikin Umar bin Khattab Allah ya kara musu yarda. Har yau daga wannan gida ne Sa'id bin Zaid ya fito shi ma yana ɗaya daga cikin goma da aka yi wa albishir da aljanna. Da zai da bin al-Khattab, ɗan uwan Umar bin al-Khattab wanda ya shahada a yakin Yamama, wato yakin da aka yi da masu rike da ƴan tawaye zamanin sai na Abubakar Allah ya kara musu yarda ba ki Gida na goma shine gidan Banu Amir. Wato daga cikin wanda sun shahara a wannan gida akwai Abdullahi bin Mahruma. Abdullahi bin Makruma Badari ya ya halarta yakin Badar da kuma Hafiz bin Amru wanda ya musulun tun manzo Allah ya cikin gidan Arkam bin Abin Arkam da Abdullahi bin Ummi Maktum wato al'adar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gida na sha daya shine gidan Banu Harith mafi shura a wannan gida shi ne abu ubai da amir bin jarba Allah ya tsara masa yarda wanda yana ɗaya daga cikin goma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu a cikin zanzanna ko shi ne manzo Allah ya bashi na kai aminu hadhihi al-umma amintaccen wannan al'umma wannan babban sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai daraja wanda ya hidima ga addinin musulunci ya yi jihadi wajen yada addinin musulunci mutanen suna yi masa ba rabalannin na bayan na bayan littafi yana yi masa ba yana cewa wai sakasara wannan al'umma gida na goma sha biyu shine gidan banu muhari waɗannan gidaje guda biyu banu muhari na sha ɗaya da banu muhari na sha biyu sun zaune bayan garin makka wato a wajen harami suke zaune su ma yan uwan juna ne uban su tsaya kuma daga cikin su ne mashahurin sahabi nan da ake cewa al-Wahhab bin Qais da kuma Habib bin Maslama daga wannan gidan su kamtu dukkanin su sahabbai ne wanda suke masu daraja yanzu mun ji waɗannan gidaje goma sha biyu kuma dukkanin su ta bakin bahaushe gindin su daya tsanani ko tushen su daya dukkanin su ɗan uwan juna ne makusanta dukkanin su jini da surukuta sun haɗa su nasaba da auratayya sun haɗa su saboda ka wanda ya ce zai raba su ba su kafin gilli a cikin zuciyarsu da'awar ana son wani bangare na waɗannan ana son ana kin wani bangare na waɗannan alamar gilli ne a cikin zuciyar ya wannan da'awa to bayan mun yi bayanin Qurayshawa a gurguje to ma daga an ba lokaci kuma an ce kan tsallaki wato za mu duba za mu zaɓi wasu daga cikin mashahurai a cikin waɗannan gidaje goma sha biyu waɗanda za mu magana a kan dangantakar su da kuma awantayyar su da ɗan faɗi kaɗan a matsayin misali domin mu ƙara gamsuwa da ainihin falalan musulunci a kan waɗannan zaɓuɓɓun bai. Da farko dai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu ni'ima ta addinin musulunci. Ya yi musu baiwa da ƴan uwan saka ta addinin musulunci. Allah madaukaki yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا إذ كنتم أعداء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأصبح بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأصبحتم منها ذلك يبين الله لكم آياته وسنة ni'ima da Allah ya a lokacin da kuke kuna abokan gaba wa ba za mu yi jahiliya amma sai Allah ya haɗa tsakanin zubatun ba su ba sun gini mati da kuwana kuka zama ‘yan uwa. Wannan dama Allah ya riga ya yi bayanin da ya gama. Duk wanda ya imani da Alƙur'ani to ya san waɗannan wanda ayatun take magana da su ‘yan uwan juna ne da nassin Alƙur'ani. Da nassin Alƙur'ani. Amma kowane ne wannan aya take magana a kansu. Su ne mabiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. wajen manzan Allah din nan a harar baiti ne kawai banda sahabai ko ba sahabai ne kawai banda harar baiti ko ko gaba da yanku ne a ayar da ke magana kan wannan aya tana magana kan mabiyan manzan Allah mu'mine wanda suke imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya musu ni'ima ta musulunci saboda haka wanda duk yace akwai gaba da tsayayya tsakanin waɗannan bayi da Allah ya ce musu ni'ima sun zama ikhwana to babu shakka akwai rawa a zuciyarsa wannan ya isa shaida da hujja na cewa mutanen na bayan littafi akwai wani abu dangane da imani lallai da sake duba imani su duba imanin su sake duba imanin domin wanda bai kare da alƙur'ani ko da wasa wannan ya fice daga cikin imani to banda wannan kuma akwai darsaba ta jini banda wancan yan mantaka da wancan ainihin baiwa ta Allah da ni'imarsa sannan dangantaka ta jini da dangantaka ta surukuta wato auratayya tsakanin waɗannan zaɓaɓɓun bayan Allah mabiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban su da ahlul bait wato wanda yake tabbatar da kauna da soyayya tsakanin su yake karyata wanda shi yake so abokan labari ko sun yi wa juna hasara ko sun yi faɗa da juna akan duniya akan neman mulki za mu zaɓo kaɗan daga cikin mu bayar a matsayin misali kuma a bincike sai mu fara da nasabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma auratayyarsa من لا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النذر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معز بن علاء صلى الله عليه وسلم wannan nasaba ne a jarumar shekarar wanda malaman hadisi da malaman gani suka yi tafaki a kan abin da yake da waɗannan akwai sabani tsakanin malamai amma malamai duka sun yi tafaki a kan cewa nasarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana kaiwa da annabi Isma'il alaihi salam wato da annabi Ibrahim alaihi salam in muka duba za mu ga waɗannan kakanni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka duk wani babban sahabi wanda ka koro magana a kan nasabarsa za a ga ya haɗe da nasabar manzala sallallahu salama imma a kan wannan kakana nan ko a kan wannan ko a kan wannan ko a kan wannan wanda ke ƙara tabbatar da cewa da abu ɗaya ne kamar yadda muka gani a inda muka zano waɗannan gidaje goma sha biyu sun muhajiru wato mutanen makka wanda ainihin muka gidajen su goma sha biyu wannan dama bayani ya gabata su ko ansarawa sun samu dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ainihin mahaifiyar Abdul Muttalib wacce ake kawo Sulma wacce ta zo daga gidan Banu Najjar wanda reshe ne na Hazrat ɗaya daga cikin manyan ƙabilu guda biyu wanda su ne mutanen Madina wanda kuma su ne ake cewa Al-Ansar. Saboda haka dukkan wasu musulmi na farko a tsari sunan abubuwan da gidan muhajiri da wal ansar suna da alaƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ma ta nasaba ta jini wa in ma ta surukuta a wadayya wa in ma ta jini babu wani sanannen sahabi daga cikin magabata na farko face yana da nasaba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma yana da auratayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma yana da jin gaba daga cikin auratayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matar ta farko ba wai da mun sani kace Khadija bint Khuwailid Allah ya kara mata yarda ta wani maza biyu kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne Abu Hala bin Rabat bin Zurara wanda ta haifa masa ‘ya'ya biyu halatu da Hindu. Sannan ta aure Aziz bin Mu'adh bin Amr bin Makhzum wanda ta haifa masa ɗa guda. Idan mu ne Khadija ta fito daga gidan Bani Masar. ta haifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyan daga baki daya mata guda kawai shine Ibrahim wanda za ta kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Mariya iya ta haifa masa Khadija ta rasu a Makka shekara hudu kafin hijira kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutar bakin ciki da so ta haifa wannan shekara hawan gudu wato anan ya kamata mu kawo bayani dangane da rayuwar Nana Khadija Allah ya kara mata yarda to sai dai saboda lokaci ba za mu yi haka din ba ta fito daga gidan manu umayya gidan da waɗancan mutane suke matuƙar gaba da shi suke ƙoƙarin bata shi suna jika masa kowane irin mummunan zari manzala sallallahu alaihi wasallam ya aure wannan kuma ba kan ta ka fara ba ba kan ta ka kare idan mu ne kan ku ita ce aisha Allah kara mata yarda asiddika ne ku siddi ita ka dai ce mace budurwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura cikin matan kuma kana da cikin manyan malaman hadisi ta rasa shekara ta hamsin da takwas bayan hijira kuma Abu Hurairah ya masa sallah ta wani ita ce Hafsa bin Umar bin Al-Khattab Allah ya kara mata ita kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta aure Kunais bin Uzafata bin Qais wanda ya rasu a yakin badar sannan sai zainab bin kuzaima wacce ta fito daga gidan banu bilal ana yi mata lakabi da ummul masakin ta wani mazaji ita ma kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko shine Dubai bin al-Harith bin al-Muttalib wanda ya sake ta sannan sai ɗan uwan ya aure ta Ubay bin al-Harith wanda ta shi a yakin Badar Rana ya kare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam watanni takwas kawai Allah ya karbe ta. Ita ce mace ta biyu da cikin mata manzo Allah wanda ya suka rasu a rayuwarsa. Daga ita sai mun kalma bin zuwa bi umayya ta fito daga banu makhzum. Mahaifiyar da Ali Khalid da Abdul Muttalib Ahmadu Rasul sallallahu alaihi wasallam. A gidan banu makhzum ya haɗe da gidan banu Hali. Kawai dai ko Fatima. mahaifinta da banu mahzum mahaifiyarta daga banu hashim wato mijinta na farko kafin manzon Allah shine Abu Salma wanda ainihin ita ma ake mata wato wadina ake mata al'umma da wannan rana Salma ta haifa masa wato zainab da sulma da abu wato ta haifi ya ku kafin auren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mijin ta rasu a dalilin wani rauni da ya samu a yakin gudu ita kuma ta rasu a shekara ta hamsin da tara alhali ta shekaru tamanin da hudu sai zainab binti jash wacce ta fito daga banu asad mahaifiyarta umaima bintu abdul muttalib kun ji wannan ita ma ga yadda ka fito gidan mahaifinta ga yadda ka fito gidan mahaifiyarta sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure muna yin cewa wannan abu ɗaya ne ko kuwa duk ɗaya ne babu shakka mahaifiyarta daga banu hashim ita kuma daga banu azar kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta sai doyayya bintul hari wanda ta fito daga kabila banu rusali mana ce kawai ta fito daga wato kabila wacce ba ta koyi jawa ba mahaifinta da mutunta musafir bin safwan wato su ne shugabanni a cikin wannan kabila ta banu rusali kabila ce wacce take babba ne karfi ainu wacce kuma ta nuna matukar adawa na cikin musulunci a farkon musulunci manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan dalila kuma Allah ya bashi wato nasara a kan su a kashe uban ita wannan baiwa Allah zuriya ibn Harith ita kuma aka riba ce ta ainihin wato da aka raba ganima ta fada a rabon sabis bin Qaisin wanda ya mata mukataba ya mata mukataba wato yar da ta biya wasu kuɗi da ƴan ta kanta sannan ta zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta roƙe shi da ya taimaka mata ta biya wannan mukataba domin ta samu yancin ta sai mata bayani cewa ita ga sai kace ƴar ƴar shugaba ce kuma wata shugaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya mata wannan mukataba kuma ya yi ta biya aure ta ta rasa shekara ta hamsin da shida bayan hijira kuma marwan bin al-hakam shi ne ya mutu sallah marwan bin al-hakam wato yana ɗaya daga cikin fitattu a gidan banu umayya kuma shi ne kakan da yawa daga cikin halifofin banu umayya ciki har da umar bin abdulaziz halifa da ya dace wanda yake kamanta shi da umar bin khattab saboda jikarsa ne ta wajen mahaifinsa na'am duba yadda waɗannan wato nazabobi suka haɗe sun sarƙaƙe amma wannan bawa Allah yana son zagi da kinuwa da la'anta waɗannan mutane suna zaginsa suna la'antarsa suna karin kashi amma ku duba matsayinsa matar manzon Allah ya sallata a Madina babu shakka wannan ya ishe shi sharafi ya ishe shi matsayi ya ishe shi girma kuma ya nuna matsayinsa a wajen musulmi idan a wajen wasu shi abun zargi ne abun tsaki ne a wajen musulmi kuma a garin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi amintacce ne wanda za a tura shi gaba ya sallaci ɗaya daga cikin indolin muminai Allah ya kara mu da ita. Sai wariya ɗin a'a daga wannan sai tafiya ɗin wariya ɗin asa. Ina muminai tafiya Allah ya kara maka yarda ta fito daga Banu Kuraiza ɗaya daga cikin ƙabilu na Yahudawa Madina. bayan wannan lazara zarawa ya kore yahuda madina a sakamakon kare yarjejeniyar da ya da su sun gudu sun koma haibar da karshen rayuwar wannan lazara zarawa ya je ya yage su a haibar inda ta ce mijin wannan mata ita kuma ka kamo ta matsayin ribatacciya da aka raba ganima ta fada rabon jahiyatu yin khalifa alkalbi amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yadda ya yan kata kuma ya aure ta wanda wannan yana da cikin karamci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yasa dalilin wannan aure wato matukar kiyayya da gaba ta Yahudawa sai sanyi wato ga addinin musulunci da kuma musulmi kamar yadda wata ita ma auren ta ya kawo zaman lafiya da babbar kabila farin tsabe wanda suka ga karamcin musulmi da karamcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mun halifa din to ji su biya Allah ya kara maka yarda kuma da ne ka ci ne ramla mai da yake ita ce tafiya wato din da Abu al bin Umayya amma to Usman bin Affan Allah ya kara maka yarda Umma Habiba ta fito daga gidan Banu Umayya kuma mijinta na farko shine Ubaydullah bin Jasim wanda ta haifa masa Habiba wanda ake mata alkunya da ita ta yi hijira tare da mijinta zuwa habasha kuma ta mijinta ya rija ya shiga addinin nasara don haka wannan rikin ta raba auren su ita ta zama na tana habasha ba kwan waje ga fahimci ba ba ba kane ba da kuma wanda Allah sallallahu alaihi wasallam saboda rahama da jin kai ya aika wa sarkin habasha da jashi yau mace da ya saura masa aure da ita ta rafa shekara ta arba'in da wani bayan hijira a lokacin kalifancin nan wanda ma'aura sai mai muna bintul hari wacce ta fito da gidan banu bilal yar uwar ummul fadli wato lubabatu iyar hari matar abbas bin abdul muttalib kuma ita ce yar uwar asma'u bintu umaysin wanda suka haɗa uwa ɗaya wato matar Ja'far bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda amin Asma bin Dumai ta aure sahabbai uku wanda wannan aure da sai da su yana nuna hakikanin halin da ya magabata wannan al'umma suke ciki da farko Ja'far bin Abi Talib ta aura dan uwan Ali bin Abi Talib bayan sa sai ta aure Abubakar ta haifa masa ɗa Muhammad. Bayan Abubakar rasuwarsa kuma sai ta aure Ali bin Abi Talib, ɗan uwan mijinta na farko kenan. Kuma ta je gidansa da ɗan Abubakar a matsayin abola. Wanda ya Ali bin Abi Talib ya rage shi a gidansa ya girma. A gidansa ya girma har lokacin halifancin Ali bin Abi Talib a lokacin nan wannan Muhammad ya san mutum ya girma har lokacin rikicin da ya faru tsakanin sahabbai na yakin jaman da yakin sufai da sauransu yana tare da Ali bin Abi Talib. Don haka Ali bin Abi Talib ya naɗa shi a matsayin gwamnan sa na Misra lokacin da yake halifa. To ku duba ku ga wannan kauna da ban girma da aminci wanda yake tsakanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalin gidansa Ahlul Ali bin Abi Talib ya rike da Abu Bakar. So da nan mutane masu bada fadar da suna nuna cewa wai akwai gaba da tsayayya da kana Abu Bakar da Ali. Suna cewa wai Abu Bakar da ya zama khalifa wai kwasar da yayi a hannun Ali. Amma ba hakkin ka bane. Saboda shi ba khalifa ne shar'i ba. Ali bin Abi Talib wai shine khalifa shar'i. amma an kwace masa khilafa ne an fi karfin sa an mata ran dangi an dace shi dan an ga shi dan gidan Banu Hashim ne dan an ga shi ahlul baiti saboda sahabbai suna cin ahlul baiti ya ji da to wannan rike dan abubakar ne ya kare da wannan magana ko da shi kadai ya isa hujja da dalili a kan cewa waɗannan mutane da bayan littafi wato duk abin da suke faɗi kare ne kawai maimuna ta aure maza biyu kafin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato mas'ul bin amru bin umayr bin al-thaqafi ta aure shi a zamanin jahiliya ya fice ta sannan ta aure abu ruhum bin abdul uzza wanda ya mutu sai masa ta kaba bayan nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta manzo Allah ya aure ta a lokacin umrar qada wato shekara ta bakwai bayan hijira bayan sulhun hudaybiya kuma ita ce mace da ƙarshe ta ƙarshe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan mata yar mata shine yake yar manzo Allah babbar nasa Zainab wanda ta yi ba masa ya wahima sannan ya aura wa Usman shi ma dan wannan gida ne ya aura wa ƴaƴansa mata guda biyu Rukayya da Ummu Kulthum kai ya kare ba wasu da Abdullah wanda da shi ake masa alkunya ana cewa ko Abdullah wannan yaro yaro sai yana karamin yaro ta wata hanya mai ban tausayi da mamaki yana zaune yana wasa zakara ya sa kure shi a ido sai ya zama karamin abin nan yayin da wannan rauni ya ji girma har ya kama kansa yaro to kun ga abin da ni ko to ya bari ina ina rubuwa ba na shi ne ba ni bane ba zai ba dan wani da mai koko ta biya da mai muje a da ba mu ko to daga cikin wadannan muka zabo ko ba komai ma saurari mu da mu da na zabo al'ashiratu mubashiruna din nan duk na zo fada misali da na saba su da auratayyar to amma yanzu muna iya take cewa ta kula ba ku rayu dun Allah ya kara musu yarda don wannan da sai da abubakar sai da abubakar Allah ya kara musu yarda sunan sa na yanka Abdullah bin Ali Buhaba sunan mahaifinsa Abu Buhaba Uthman bin Amir bin Abu bin Ka'ab bin Ka'ab bin Sayyid bin Murra bin Ka'ab bin Al-Ayn bin Ghalib bin Sayyid ya fito daga gidan malutar gini. Nasabarsa tana haɗewa da nasabar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a kakansa na shida shine Murbadu bin Ka'ab. Ya aure Ummu Umar ita ce ta haifa masa Aisha Allah ya kara masa yarda da Abdulrahman dan uwan shi ta Allah ya kara masa yarda. sannan kuma ya auri a samawu bin Umaisin wacce muka yi magana a baya wacce ta haifa masa Muhammad. Bin Umaisin muka ce da farko ta auri Ja'far na zuwan Ali daga gidan Banu Hashim. Sannan ta auri Abubakar daga gidan Banu Taimi. Ta haifa masa da Muhammad bayan da so ta koma gidan Banu Hashim ta auri Ali wanda yake uba ɗaya da mijinsa na farko. Kuma ta je gidansa da Abu na ɗan Abubakar kuma Ali ya rike shi har zuwa. Muhammad bin Abubakar shi ne ya haifi Qasim. Wannan ita ma wata mu'jiza ce wacce take mahan kurma a hancin na bayan Ina da baya ne saboda na yi amfani da kalmar kwanakin baya wani ya kowa suka je ba su gane ba. Ko ta fata ne ko zage-zage ne na wannan. wato muhammad bin abu bakar suna shi ne ya haifi kasu kasu sai ya haifi ya ana sai mata ummu farwa ummu farwa da nan ita ce mahaifiyar jafar asali imamin shi'a na shida wanda shi'a suke bautawa suka mai da su yayi kun san iyalin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuri'ar Hussein bin Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda. Amin. Yan shi a sun makale musu suna da awar kaunarsu suna da awar biyayya da su amma suna kala musu kare da ilimi da cikin arewa shi ne cewa sun san gaibu cewa sun za abin da yake cikin zukakan mutane cewa ubangiji baya mu sai shawara da su cewa wai wai inda ne kuka san faila ne kun san dama faila ya shi ne na kun san dama faila ya shi ne za mu ƙara bayani akan wannan insha Allah Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda ya fito daga gidan Banu Ali shi ne bin Khattab bin Rufai bin Abdul Uzza bin Raya bin Abdullah bin Qurb bin bin Raza bin Ali bin Ka'b bin Lu'ay bin Galib bin Fiyar na taɓa sana'arwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙasar sana bakwai wato Ali bin Ka'b ya abu zainab diyar mafi'un yar uwar uthman bin mafi'un kuma ita ta haifa masa hafsa da abdullah ƴaƴan sa wanda suka fi shahara ina mun kai hafsa da kuma abdullah bin umar sannan ya auri ummu kulthum diyar ali Allah ya kara musu yarda kuma diyar fatima to nan ma akwai abin da ya tsaya a kokoran na bayan littafi amma da yake ba su da kunya sai suke cewa wai Umar ba auren ce wai matar ce yi. To daga cikin abin da yake tabbatar da fatan shi shi'a wato dukkan warwara. Sun ce Aliyu jarumi ne duk cikin sahabbai babu jarumi ne. Amma kuma sun ce wai an kwatar masa ya jirgi da ya To ya da Kaga wato akwai dukkan warwara. Suna cewa wai Umar ba auren ta ba amma matar ta wai ga saba to da ai ba wa ne kina bi tsaye ai ne kuma to yaya guda biyu Usman bin Affan ya fito da gidan Bani Umayya shine Usman bin Abi al-As bin Umayya bin Abdul Shams bin Abdul Munaf bin Qusay na taba da rabar da Allah sallallahu alaihi wasallam tana haɗuwa kan kakansu na mu za ku kunga Usman shi ne ya fi kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin gura ba ba shi ne gaba ɗayan banda ne shi ne kuma ya fi kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi a kakansu na farko kakansu na farko a kuma mutalif da rage suka haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma Usman a kakansu na hudu Abubakar a kakansu na shida Umar a kakansu na bakwai amma Usman a kakansu na hudu wato ya aure arwajin su karijin a mahaifiyarsa arwajin su karijin ummu ha ummu hakim albaiba tun abdul mutalib kamar yadda muka gabatar da bayani a baya cewa ummu hakim da mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi wato ainihin kabarin ya aure rubayya da ummu kulsum ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu yarda kuma ya rasu a shekara ta talatin da biyar bayan hijira yana ɗan shekara tamanin ko da yan kai bayan ya abu kuma ta da dama sai ali bin abi talib wanda ya fito da gidan banu hashim wato bin abi talib bin abdul mutalib bin hashim bin abdul munaf bin qusay dan annin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mijin diyarsa Fatima Allah ya kara masa yarda amin بعد ما تعالى بعض الآية وقلوا الحسن توسان رقية لأم كلثوم أم كلثوم تتوجه أيهم عمر بن الخطاب يا أوراق har yau Ali bin Abi Talib ya aure Usman da yawa kuma san cewa Fatima ya kace matar ta farko wacce kuma bai mata kishiya ba har mutuwarta amma bayan ya aure mata da yawa kuma ya sadaka da mata da yawa wato ko a lokacin rasuwarsa ya bar mata aure hudu da sadaka goma sha shida da ya ba da mata sama da arba'in suna wannan bayani saboda nan gaba za mu ga ƴaƴansa masu yawa suka auri ƴaƴan gidan banu umayya da sauran gidaje na ƙurayshawa wanda yake nuna cewa wannan dangantaka kyakkyawa ta ci gaba har a cikin ƴaƴan sahabbai da jikokin sahabbai da kuma tsakaninsu da ƴaƴan ahlul baiti cikin arziki. To za mu tsallake ragowar أدركتم بشرون في الجنة وأن كما يجب أن يكون دا منذ بيان أدين الناس نتبت لكم أو سيدكم فما لو كثيرا يقول yanzu bari mu kawo misalai da ɗan kuma a gurguje na auratayya tsakanin 'ya'yan sahabbai da kuma 'ya'yan ahlul baiti mun ji abin da ya faru ga iyayen ko ba da ba ƴaƴan su kuma Atika iya zai ƴar uwar Sa'id bin Zaid wanda ta fito daga gidan wato Banu Adi ƴan uwan ƴan uwan Umar bin Khattab ta auri wato Adina ta auri ƴan gidan Banu Zaid ƴan gidan Banu Adi da ƴan gidan Banu Hashim wato rika ta auri maza wato ainihin guda biyar wanda su suka shahada shi yasa ake mata lakabi da matar masu shahada ta aure Abdullahi bin Abi Bakar daga ina daga Banu Taym sannan ta aure bin Umar bin Khattab daga Banu Ali shi Abdullahi bin Abi Bakar ya rasu a yakin Taif Allahu bin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rabuwarsa bayan ya yi shahada kuma ya aure ta kuma shi ma ya shahada kamar yadda kuka sani bayan ta zubai bin awwa daga gidan su abubakar ya aure ta kuma ya shahada a yakin jamal kamar yadda kuka sani bayan nan wato muhammad bin abi bakar ya aure ta wanda ainihin ta haifa masa muhammad wanda muka ce ta ce da shi gida ali domin bayan da soka adadin abi talib kuma shi ne ya aure shi ma ya shahada kun ji maza ne guda biyar ko abdullahi bin abubakar ainihin wato da umar bin al-khattab da zubair bin al-awwab da muhammad bin abi bakar da kuma hussein bin ali bin abi talib Fatima diyar Ali bin Abi Talib wato Ali banda matarsa Fatima yana da ya Fatima mana Fatima mahaifiyarta wato farfara ce sadaka ta wani Muhammad bin Abi Sa'id bin Aqil bin Abi Talib kaga wannan daga gidan Banu Hasim ne ko ta haifa masa iya Hamida sannan ta auri Sa'id bin Al-Aswad bin Adi bin Abi Al-Qutri daga Banu Asad dangin Khadija ya haifa masa barazatu da khalid sannan ta ta aure munzir bin ubaydillah bin zubair bin awwam daga banu tayyib ta haifa masa ta haifa masa usman misali na ku shine na ramla bin ali bin abi talib ramla daga cikin yayan ali bin abi talib ta aure abdullahi bin abi sufyan bin al-harith bin abdul muttalib
bayan nan kuma da ya mara bayani a kan sarakuta da take tsakanin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tsallakawa ya shiga cikin al-khulafa ar-rashidun al-khulafa al-arba'a kenan su ma ya yi ta bayani a kan su a gurguje babu an yi wato lokaci amma ya mara hanci daidai gurguje sannan kuma malam ya rufe mana da bayani akan auratayya tsakanin ƴaƴan sahabbai ƴaƴan sahabbai inda duk abin da ake da bukata da shi da nan yayi kokari ya kuma isa da sabo sai dai mu masa addu'a Allah ya saka mai da alheri Allah ya so ta mai da malamai masana ilimi masana tarihi masu fasaha masu harshe da bayani na biyu a cikin bayanan da malam ya abin da kawai tunatar da ni lokacin da na je na jawo wani soshin nan sai ya tuno magana da ibn jami'a Allah masa hawa ya ce ba za su bar malamai akan wasu mutane wanda suke gurbata addinin Allah su ne rafizawa da yan shi'a ya ce ai su yan shi'a su ne ashhalun nasi bil maqulati wal marwiyati ko wal ahadith wal athar su ne duniya ta suka kowa jahilkan wato nukul duk abin da za a nasanto shi na ƙur'ani ko na hadisi ko sahihi ko mai rauni ko mai ƙarfi ibn tabiya da sauran malamai suka ce ba wanda ya fi jahilta nasoshin addini irin yan shi'a a cikin duk yan bidiya gaba ɗaya da haka bayan danganci ma addini akwai kuma jahilci da rashin karatu wannan shi ne abin tausayi da za ka ga mabiya su manta da waɗannan bayanai na malaman ilimi da ake ɗaukowa a cikin littattafai ingantattun littattafai duk abin da malaman nan suke kawo tun lokacin da aka fara wato makon sabon nan ba wani malamin da ya ga ko ta magana da rauni ya sha mutane saboda duk duniya ne ake galama a wurin nan suna iya kokari sai sun tashi haka ma da wannan tun jiru cikin tarihi na da yake da tsawowa yana ta kakkauce wa dukkan wasu ruwayoyi masu rauni ko na yana kokari ya ga ya faɗi daidai dan ya sauke amanar Allah a kan shi da kuma mu masu saurare mu gane cewa lallai abin da ake yaɗawa da nan na faɗa a tsakanin sahabbai da kuma rashin jituwa tsakanin su da la'antar wasu da yabon wasu maganganu ne na banza maganganu ne waɗanda aka gina su akan jahilci aka gina su kuma akan rashin ilimi imam zahabi Allah ya masa rama yace wal marwafidu yaquluna bil kadhib wa yaquluna al kadhiba sura nurawa shi'a suna tabbatar da ƙarya kuma ana tabbatar da su akan ƙarya cikin maganganun su sannan yace daga cikin ƙarfin su haihu yaquluna dinin tafiya yadda suke cewa wai mu addinin mu tafiya ne yace wai sai kuna bil riddati suna sifanta wato as-sabiquna al-awwaluna da al-khulafa'ur rashidun suna bada da misali suna sifanta su da ridda yace wannan shine ainun nifa shine asalin munafiki sai yace wannan magana cikin shi'a daidai ke da maganar da larabawa suke kira mafi bijani a wancan da abinda su ne suke kai na kafirci da rinda da barin musulunci da suke jimawa sababbin waɗannan al'umma na kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama wato hamalar da shari'a wanda suke yi jafar shari'a a cikin musulunci sai yan shi'a sai suka ci waɗannan kafirai ne kuma suke ta yaɗa zagi da la'anta a cikin babu wata ƙungiya ta bid'a da take zagin magabata take tsinewa magabata take kafanta magabata irin waɗannan mutane da malamin sunna suke bayani a gare su dan haka ya ku ahlus sunna a duk inda kuke ku sani cewa aqida amintacciya yardacciya karɓaɓɓiyar aqida ita ce aqidar kaunar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama su kansu gaba ɗaya don ba ya ce wa kullun wa'adallahu al-husna kowane ɗaya a cikin su Allah ya masa alƙawari ga zuwa wa kullum kowane ɗaya ba mu cewa kullum ba a wa kullum kowane mutum ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya a cikin sahabbai wa Allah wa husna Allah ya masa alƙawarin al-husna shi ne cikin Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama da shi da Allah ya magana akan sahabbai ta radiyallahu anhu wa radu anhu sun yarda da Allah kuma Allah ya yarda da su Allah ya yarda da su kuma sun yarda da Allah babu wani yabo sama da wannan ba Allah ya yarda da su ko wannan ma aka yi shiru da ya kare amma sai Allah ce kuma su ma sun yarda da Allah ya yarda da su sun yarda da Allah duka gaba daya yace kuma duk wanda Allah ya yarda da shi to dan aljanna ne sannan kuma duk wanda Allah ya yarda da shi to Allah darajarsa da matsayinsa da daukakarsa ya fi ƙarfin ya yarda da abu ya zo shi ya fata. A ƙida ahlus suna cewa Allah ya yarda da safai gaba ɗaya. Suna da gane misalan munafikai ba za mu gina wani ba safai ba ne. Za mu ji yadda imani da adabu ba imani ne na bana. Amma duk wani tsari da wajen su da wajen su da manyan su da sanannen su a ƙida ta ahlus suna duka gaba ɗaya yana janna ne. Kamar ya amfani da zuwa wajen laifin wani wani ɗan aljanna ne kana cewa ya yi kaza ya yi kaza. Ina fata sun ji lokaci. wannan yanzu ce aƙidar mu kuma ita ce muka aminta za mu rayu a kai kuma ita za mu yi da dawa ko ba ma sai mun sake wannan bayani na sa abubuwan da suna ganin wai an yi bayani an yi bayani ana mai misali ai dole a ce mai dawa kullum za a ce mana saboda kar wani ya suku ce zan lafiya ya koma wa wani a wannan taro namu mai albarka muna da zai mara da dukkan yan kasashe na afirka da suka zo duk da mun kira sunan kudi a cikin su ba a mana afuwa mun sani akwai malamai a cikin su akwai tatulamun ilmi akwai a tajiran sauran su duka muna muku lalle muna muku zuwa wannan taro Allah muku albarka to a yanzu haka dai nan a nan cikin wannan masallaci muna tare da manyan malaman waɗanda ake ta gugurmaya Allah ya kara musu lafiya da imani da hakuri da juriya da dauriya Allah kuma ya riko da hannunsu a cikin su akwai ubanmu kuma babanmu malamanmu الشيخ أبو عبد الله عبد الوهاب بن عبد الله الله عنه ويأخذ جدا لم أكل شيء من فريشي كلمة يأكل شيء آمين يا رب shi muke da shi wallahi ko wani abu aka aka je aka dawo in mun je mun zumburo wani abu sai ba da lafiya sai mun mana yana ɗiban nauyi da yawa muna kuma taro wanda rikici da yawa amma muna tare saboda mun san yana da insha Allah kuma ana da ta mata Allah ya shi lafiya Allah ya saka masa alheri Allah ya kishi da yana da mahasin din da ba za mu iya faɗa ba yana da alheri masu tarewa ba wadda fata ne saboda masu tasowa a koyi wallahi ya kyau ta mana kuma za mu manta da ya kyau Allah ya masa albarka ya saka mai alheri malam kai kuma ka cika wadda kuɗi da mu ya yan kare mu ya zama ya ce ana tarwa abubuwa sai a daga cikin manyan manyan malamai akwai babban malami da muka yi shi da da ya zo mana da turkoki da turko babban malami ne shahararre a duniya a Sheikh Faisal Ibn Sa'id Ibn Muhammad Abu Muhammad Al-Kuwaiti shi malami ne babba za mu gabatar da shi insha Allah ta'ala daga baya za mu yi bayani akan wani ne wata rijiya ce ta ilimi ita ma mai zaman kan haka Allah ya ba su ilimi ya ba su karatu kuma sun shahara a duniya a shi labarai da shi ka son sunna da kaunar sahaba da sallallahu alaihi wasallam baya mai da hausa amma haka ya hakura ina ta waiwayawa ina ja aya na karanta ina ja hadisi na karanta ya nuna mu akidar ta mutane Allah ya sa masa masa da alheri akwai dan uwa da shi malami da ta Muhammad Rabi Umar shi Liman shi ba a tsaya ne ana ta fafatawa Allah ya saka da alheri akwai Sheikh Ali Yunus Abu Idris da kuma da wanda mun bari da da masallaci shi ma dai mun yi zafi mun yi zafi sai ke Abdullahi a hankali akwai akwai mutum ya shi a wata rasu salam ana ce shi a da baban kwari amma shi da kansa ina ne ya gane sun ko ya ci karo da akida ce ko da ne da tafari ke sa da kansa to ce ko da salam kwari amma a da baban kwari wannan malamin da ya zo don abokin karatun sa ne tare suke sun zamani guda ya yi gaskiya ya fi shi koshi ya fi shi lafiya wa sallallahu alaihi wa sallam sai ya tuwa ne da Najeriya ta yi zai mutu Shehu Mansur Dada. Shehu Mansur Dada, masha Allah alaihi. suna cikin manyan malamai kuma dattawa a cikin mu yayan mu ne ya girbe mu amma da shi ake fafata mutum ne mai baiwa shi ma mai ilimi kuma yana karantarwa dukkan su akwai shek muhammad khamis abu haitham matasa cikin wato masu kuma hori ke allah ya da akwai shi dattawa malamai da yau tun da akwai wata biya da ta tijjani tanko shi ma yana da albarka Allah masa albarka duk inda ake aiki na sunna a yana nan da tijjani tanko tun da aka bude wasu wanda ya fara yake mana ƴaƴansa tun suna ƙanana da baki ɗaya duk ana muka karanta da su Allah ya masa albarka wanda ya rabu da mu bayan nan ɗaya ne daga cikin limamai na juma a masallacin kula ba ba shi duk masallacin shi kan juma akwai malam salisu umar rijiyar lemu ba wannan kenan na hijba shi ma yana nan nan kuwa masu aƙida mai yaji kenan ta rijiyar lemu Allah ba da ta akwai shi nasu da abubakar salihu dan kano su kasar nijar ana tadawa Allah ya saka musu alkai akwai shek salihu yaƙo shi ma ba a cewa ko kai suna da ana tabu da duk waɗannan malamai da kuka ci kowa akwai kamar da yake toshewa akwai da kuka baga ci wasu a garewa da ta baga da garewa garewa garewa da jari yana cikin matasan malamai lantara a jami'ar bayero sannan kuma malaman hadisi a lokacin da jami'ar madina su masa cikin waɗanda suke sa ba da gudunwa bai sun ke mai kiɗa da wasu kuma shi ne da sun da su ala sakan bayan nan a cikin malaman kuma waɗanda suke na gaba da mu akwai Dr. Mu'azzam Suleiman Khalid. Allah ya kasa shi ma yana nan muna tare da shi. Akwai sauran malaman da ba zan yi ambata su ba gaskiya saboda yanayi na lokaci. Dukkan su gaba ɗaya muna musu addu'a muna musu zane muna musu zuwa wannan majalisi da albarka Allah musu albarka. Yanzu malamin da zamu kira ya zo ya mana tarihi da dafiya a kan wannan lafiya mai albarka shi ne a doktor abdulkadir ismail a ɗaya da cikin manya-manyan malaman kuma cikin waɗanda suka asasa wannan wuri na usman bin affan tun farko alkabari kuma akwai kabara a cikin hukunta da abdulkadir ismail kabara wanda su ne tushe kuma asalin kabara sun da ake usman bin affan da kabulani da ismail su ke ta karantarwa a wannan wuri da su ba da jafar shek abdulhab da sauransu allah ya masa albarka shi ne ne mana kalli insha allah shi ne goma sha biyar mana muna addu'a allah ya tsaye da bakin kakan daidai kuma allah ya riko da hannunka allah ya lada allah ya zaure da ba insha allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رحمة العالمين نبينا محمد الصادق الامين وعلى اله وصحبه واتباعه الصحابه وخير الهادين من سار على نفسه الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ina duk gabatar wanda ina sanyi ban ta kai ta kodin shi cikin mawdu'in ba shi ba kan duwa da cewa lokaci ya ja abin da aka so a yi magana a kai ko malami a kan abin da Profesa Laszlo ya yi a kai shi ne alaƙa tsakanin sa alaƙa da auratayya tsakanin sa akwai. Akwai abu da na wasikila uku da ya kamata ya zama to musani kafin ya zama to musi wato ba shi rashin kan alaƙa da auratayya wanda zan gobe da akiri ne a kan auratayya saboda auratayya na da wani abu wato wata nisa ta daban a wajen larabawa wanda wannan nitar ba lalle bane raguwar hukumu suna da waɗannan alaƙa ko kuma suna da wannan itibar sai ma na misali da nita wato larabawa ke bin gida yayin su sun jira suna dogara ko kuma za a kai ta wato dalilin akan wato jinsu wani talauci ko wani abu makamancin haka manya aka duba wato farkon wanda ya zama ya fara wannan bana ba kan wannan yi ba akan wani abu ne da ya zamanto kamar an ce amana a kan kansa yar ma ta yi abin da bai kamata ba yake ganin cewa ba amfanin mata idan ya zamanto za a haɗa alaƙa da wanda bai kamata a haɗa alaƙa ba. To rashin wato yadda rayuwar ka ta so a kan cewa za a iya kashe ya tun kafin ta girma gudun cewa ya zamanto wani wanda bai kamata ba ya aure ta yana ɗaya daga cikin dalilai mafi ƙarfi wanda yake sanyawa masu binne ya sun taru kiran su su wani yana da muhimmanci mu fahimta domin wanda ne zai ba mu hasken cewa fahimci cewa waɗannan sahabbai wato tun daga lokacin sahabbai a lokacin tabi'ai da kuma wanda suka biyo bayan su ne za a samu auratayya tsakanin yaren gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗansu waɗanda wataƙila waɗansu ke iya cewa abokan gaba ne a ƙarshe zai yi bayanin cewa abu ne guda ɗaya baya tashi a kan ɗan shi'a idan koyaushe ka ga cewa tana ƙoƙarin kore wani abu ko danganta wani abu akwai karfar da suke nufi kuma wannan manufa guda ɗaya ce a dukkan abubuwan da suke faɗa a kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato idan ka duba za ka cewa shi balarabe da kuma auratayya ko aure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi za ka ce akwai dalili ba haka kawai suke aure sakaka ba kamar wajira shi kuma a yankin ko da wani abu da ya ba cikin hadisi amma wannan ba shi ne farkon abin da suke dubawa akwai dalilai da yawa a lokacin dalili idan muka duba gidan manzon Allah subhanahu wa ta'ala akwai dalili ilmantarwa da koyarwa da isar da sako akwai dalili wanda aka iya cewa na siyasa ne manufa yadda ake kokarin halartar da wata gaba akwai kuma dalili na zamantakewa wato wato dalili ijtimai wanda ake zan ya rawanto waɗannan abubuwan su faru duk wanda cewa lokacin wato da shirin lokaci ne bai yi magana a kan waɗansu abubuwa da na farko larabawa kamar yadda mun karanta hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala wanda ke bayanin cewa larabawa suna aure akwai aure iri kaza akwai aure iri kaza akwai aure dan najaba wato dan ka samu yaro wanda yake na daban wanda ya zama to halayya da sifofi da ɗabi'u na wadancan ko kuma wannan wanda ake son ka samu alaƙa da shi ya zama to an samu yaro da irin wannan alaƙa wannan yana da muhimmanci mu fahimta domin wanda ya zama yana da wannan aƙida tun a jahiliya musulunci ya zo ya ƙara wa ƙarfi ya zama to zai ba da ɗansa ga wanda yake tunanin bargurbi ne ba ta ce ne wanda ba daidai ba wannan abu ne wanda ya zama to abu ne na nisantawa sosai domin idan mun duba za mu ce ai wani lokaci mutum ne zai ɗau matarsa har ya kai wa wani ya sadu da wannan matar ta domin ka samu iri yadda ka san misali ana ɗaukar wato iri na dabbobi ko musuru ko rabu ko waye a ce ana saka samu wannan irin haka ba da suke yi da ya zama nuna musulunci a ɗau sa a je a kaiwa waɗanda ake ganin abokan gaba ne sun gurɓa su ne lalatattu wannan wani abu ne da za a ga cewa ba ke jiddan a wato tarbiyya da ɗabi'a sabara yau wannan da ke suka yi aure ya ya zama to abin da ake kokarin ka samu shine wato ci gaba da alaƙa da zama to ta zamci ta kullu wanda zai zama to tafiya da nisa a kan irwa shi yasa idan malam ka saurari shi za mu ga cewa ya kawo mutane da yawa kuma idan mun duba daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fara za mu ga cewa ƴaƴan sa mata guda hudu guda ɗaya ne kadai ya ba wa Hashim guda uku gaba ɗaya wani kuma ya ba ga gaba ɗaya guda uku wani kuma ya ba kuma wannan wani kuma ya akwai kuma ya ma'a da mun san da yawanci muka ga da ta wata wata ana yake ɗaukar ta wanda ya zo yin zai zo sallah zai zo yin sujada da ake wannan umaima umaima da ba ta ala aka za mu ga cewa a ya kashe mun san yar wani umayya ce duk da yar na zai race da ba ta ala aka amma yin mijinta mijinta a wani umayya to amma da yana ayyar da ba wannan sai ke koma ya kara aure waɗannan kan umaima din sannan ta zama to mata kamar yadda wannan yi bayanin cewa bayan bayan wato fatin na Aisha na ba kuma ta ba ta anha ina da umma ta biya da cikin wannan akwai umayma ce kuma wannan umayma ka ga kace da Zainab wanda ina da ta ba ta anha ya aure ta cikin shi kuma yayansa ina da din yawancin yayansa mata mata da shi aure umayya ba yana da yaransa wanda rauna din ne ya dauko sunan rauna din ta bi sufiya wanda yake tunanin cewa yana gaba da wannan gidan ya tsare su baya son ya gan su yayi musu mummunan bata amma ya dau sunan karfe ya sa sunan ramna in tafi su fiya sannan kuma da ya tashi aurarwa ma sai aura wa auya wa auya din kuma dan marwa marwa ne nan kan haka wanda ɗaya daga cikin wanda ake yi aikin su sai ta ya dau yar da ya bayar wanda misali mutum zai zo daga ƙarshe ya duba ya ce a misali ba sai ba wa wannan akwai dalili da bin tabari ita ma da ya ɗauke ta ‘yar sai na da shirin gaba ta na ita ma da ya ɗauke ta ke ba wa wanda yake ba mu manya ke ba ta Rahman wannan da Rahman din nan kuma Ibn Amir ibn Qayyim shi ma kuma bari mu ne ya ɗauke shi da bashi saboda haka idan muka duba shi Hussein ibn Ali ibn Abi Talib ya aure Laila ita ma bari mu ne wa ma nan ma bari mu ne aka da shi Hussein da ake misali za a yi magana cewa an kashe shi bari kuma ya suka kashe shi amma matayensa ɗan gidan bari kuma ya har yayi mana maganar Hassan al-Bukanna Hassan al-Bukanna dan asali ibn Hazm ibn Abi Talib kaga yar wato auratayya tsakaninsa da gidan sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu a wani sai ya ce da zahiri a wadatin dokai suna da yawan gaske wanda ban so ya zama tun shi wata zama da ya faɗi ɓangarorin mutane amma bari mu yi tambaya a nan an ce in gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musan sai na Ali radiyallahu anhu a wajen arba'in kafin su wanda da suke manzon sun dauki hanya suna cewa la fada illa Ali wajen jarantaka ko mutum jari tunda masu Allah ta rayu sama ya bashi da kan cewa haibar kaga wannan mun tabbatar jari ne ba ma inkarin haka jari ne wanda yake ba makoraci ba me yasa zai dau ƴarsa ya ba sai na Umar wajen ba ta rana me yasa zai ɗebi ƴaƴansa ya ba wa ƴaƴan waɗanda abokan gabarsa wani zamanto wannan da ake faɗar cewa jari ne ba gaskiya ba ne shi shashi faɗi ne makoraci domin balarabe ba zai ɗaukar da ya baka ba kuma wannan abu har yanzu yana tare da su shi yasa a har yanzu za ka cewa kafin ka ga ya ɗauka ya ba wani wanda ba irin su ba za ka ce abu ne ke wahala to ko ne ga wani musa alama tambaya ya sa a yau da ba ya ɗauka ya bayar saboda masoci wanda mu a akidar mu da suna ba za mu da ba ba masoci ba ko kuma ya zama dalili na biyu da ya ɗauka ya ba su saboda kwaɗayinsa da son duniya dan da ya ga cewa suna da suye da halibanci to da shi da hasan da hussein ba zai ma tara an gaba ɗaya suna son wani abu a hannun banu umayya bari su je su ba su ƴaƴansu kamar yadda ake auren barkila jari a wannan lokacin ko kuma auren siyasa kowa ya su ma suna son dan wannan alherin da ake samu su ma su samu ko ne da wanda wanda zai dalilin da yasa aka ba su wanda kuma mu mai da wannan idan ta suna za mu tafi wannan mu ce misali sun bayar da saboda wannan dalili ko kuma ya zamanto dama can asali da suke tunani suna da shi dangantaka da suke da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan dangantaka ta kan janyo anaba anaba wato shine mutum ya ji cewa ba zai karɓi kaskanci da wulaƙanci da tozarci ba ko ne ya zamanto su gaba ɗaya an bai fuskar yadda suke wannan hawasayyar da wani kuma ya ba su da alama ba su da sha'awa ba su da waɗannan abubuwa kawai dama labari ake bayarwa aka ji aka ɗauka aka ba su ku ba mu yadda da wannan abu ba amma wani kila su suna da amsar da za su ke bayar wani kila wato abu kusantar shi wanda muhimmi ne yadda ya kamata mu fahimta ba su da amsa kan waɗannan abubuwa amma dalilin da ya sa za ka ga cewa suna suka har wani lokaci ma su ce ai wanda aka aurawa sai da Umar radiyallahu ta'ala kana ne na Ali radiyallahu ta'ala kana da Fatima ai aljana shi sai aka ba shi aljanar amma ta hakika sai aka koyi ta wato misali yanayin yadda za ka cewa wato haka yake a cikin littafin su wannan zai nuna maka cewa akwai abin da suke kuma wannan abu baya canza bari umayya da banu hashim ƴaƴan wato wato banu umayya da banu abdul muttalib ƴaƴan bakwani ƴaƴan maza gani ƴaƴan su hudu ne ko su su biyar kada akwai hashim ibn abdul hashim ibn abdul mala ko sannan kana da nawfal kana da al muttalib wanda ake danganta abdul muttalib gare shi da shi ne ɗauko shi daga madina sai ake cewa abdul muttalib da shi sannan kuma kana da abu sham wannan abu sham ce shi a haifi umayya wanda umayya da nan banu umayya da ake cewa kamar yadda ake cewa banu abdul muttalib haka ce wani ba ƴaƴan babbani ne in ka zagi banu umayya in ka zagi banu umayya ba wani kake so ka raga ba banu hashim kake raga tunda gida ɗaya ne dangi ɗaya ne asali ɗaya ne ƴaƴan babbani ne ɗan wa da ɗan ƙani ne in ka zagi dangi suka ce waɗannan tushen da asalin su gurɓatacce ne lalatacce ne shi ma can da ba ka kare shi eh sanadin wanda Allah ne taba aiko wani malami faranti wani koyarwa karama da Allah sai dai ba shi dalibi ranar shekarar ishirin da uku amma bayan ya gama koyarwa nan gaba ɗaya ajin sa gaba ɗaya sun kafa da wayan da ne ko ba wanda ya jarraba dai mu mai dai mu mai abin da dama suke so su faɗa ne cewa manzon Allah da ke koyarwa ba yana barin duniya sai ga shi ɗan kwanaki kaɗan da suke rita. To idan ka ɗauka a kan matayensa, a kan matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin wannan abin suke yi za su zagi na Aisha su zagi wannan ce ai mutumin banza ne shi ya sa ma matayen sa ba matayen kirki ba shi ya sa idan ka duba hadisa da yin hadisi na sai ko sai ba za ka ji abin da suke so shi gurbatattu aka ba shi matayen saboda shi ma zan ba ta ce haka idan ka samu auratayya ai saboda ba su da kima da mutunci matsorata ne masu son duniya shi za su karkari mai ƴaƴansu al'adun duk wanda ya zamanto mutum ne shi kai ke wanda a tsari ta ɗauka su a littattafan su kan suna maganar kafa'a kubi wanda ya zamanto kubi sun tsananta sosai amma kuma sai suke nuna cewa su wato halin bai gaba ɗaya sai suka watsar da wannan kafa'ar saboda ba su da wannan sha'awa ba su da wannan anafa ba su da wannan wato mutuncin sai suka ɗebi ƴaƴansu suka ba malakatun rufa zai ga cewa zafin ya biyo tun daga kan manzon Allah da kamata ya yi manzon Allah da kuma dukkan wanda yake da alaƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kuma wani abu ake nufi ba dama shine abin da dai dama asalin abin da suke so shine yaya za su yi ta kowace hanya sai su iya kushi manzon Allah sai sun zama to sun soki manzon Allah sai sun kokarin lalata wannan saboda haka idan ka fahimci wannan za ka shan idan ka karanta tarihi sai ka rasa mamaki ya ake aka samu wannan auratayya auratayya tana nan alaƙar tana nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne farko sannan kuma kowa daga cikin su babu wanda ya ji kyama ko ke kyawun ya aura musu sai a wuce su waɗannan su ne suka kira su kuma ba larabawa ba ne ba banu hashim ba ne ba banu ba koyishawa ba ne babu abin da ya haɗa da waɗannan so da kila kan cewa ma an samu aure cewa zai ya aure ɗan tsaye da shi ya yi tsakin su saboda haka su sai suka rawato wannan ya sana shari'a su sai suka rauke su amma ba su da wani abu ya rawato dukkan wani ba wani ba ya rawato a wani kafa na ƙarshe wanda cewa wanda cewa ma da ce mu lokaci ya yi akwai abu guda ɗaya da larabawa ke wato tun karzamarsu cewa wato jini jini da ake haɗawa misali jini da zace jini na nufin jini na dangantaka wannan jinin wani ne jinin wani wanda yake na alaƙa wato kamar za ka iya cewa wato jassas kamar rikunfiyos yana daga wannan jinin kai a wurin ɗan gida kaza to wannan abin da ya shiga can cikin gidan daga nan kuma ya kewaye ma'ana kenan abin da suke so a kashe su faɗa duk da muna ganin muna yi muku magana muna yi muku rufa kamar cewa muna saka hannu ne to amma ba sun gurɓace saboda a cikin zuriyar kana wani ya koro muku da yawa wanda ba sai na mimi ta wannan su ba tun daga kai ƴaƴan manzon Allah ne da su kuma ima ne da su waye a shi ma sun kawo wato an za ku sun kawo bari umayya ai jinin na sama lalatacce jinin waɗanda ya zamanto sun biyo baya har waɗanda mun gani tsara su shi yasa idan kuka ga zaki da suke musu cikin littattafansu da ya fushi da wato irin cin mutunci da mutum yake eh mamakin yaya ake ma mutum zai zo ya yarda ya karɓa yi tunanin cewa akwai wata gaba tsakanin wannan asali babu gaba babu kuma sai zai tomo mu guda ɗaya da ba ma karanta tarihinsu ba mu damu da su ba mu damu da su ba kuma matukar ba mu damu da su ba za a kawo mana shubha shi yasa nake mamaki kana ta buki yana ce maka yana ta karatu yana karatu da an ji ku shi kuwa ɗaya sai bai ce a mana ta yi abin da aka faɗa man fara ke nan imanin mutum wato imani ne wanda ya gina shi a kan shakka wani wanda bai kai komai ba bai kai kan kaɗaiya ba amma dai kawo ma shakka har ya bada tunanin cewa to ya aka yi haka gaskiya babban ƙalubale da ke gaban ba shi ne ya zama to a irin wannan a tashi ba babban ƙalubale shi ne zaman su mu karanta ba mu karanta ba mu karantar da ƴaƴanmu ba mu karantar da ƴaƴanmu ba ya zama su wani abu ne da ba zai zama su ya shakka ba dan da yawa aka yi musu maganar cewa da ila bai ma taɓa zauna ya yi tunanin cewa manzon Allah ƴaƴansa ba zai koyi aure fiye da yadda ya aura wa zuwa shi wani bai taɓa tunanin cewa a cikin gidan Muhammad ibn Muhammad ibn Abi Bakar cewa a gidan na Rabi'u wato kamar da shi aure da yake bai san waɗannan ba sai ake waɗannan abubuwan ai abin ya isa kunya ya zama to wanda muka fi kauna zai safon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin sai dai ce ce za a rasa gaya mana ko mu tashi a irin wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da masu da lokaci an takure su kwarai wallahi an takure su masu da lokaci suna da abun faɗa amma babu wadataccen lokaci dan wana ba za mu manta da addu'a ta musamman ba da dattijan arziki mai wannan wakati wanda ya ba da wannan guri ya gina wannan guri a farko shi da alhaji su abdullahi alhaji su abdullahi kwanciyar Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa imani da kyawun suna waɗanda masha Allah sun shuka alkhairi a wannan ƙasa gaba daya yana kwanci ba lafiya a yi masa addu'a amma na addu'a wanda ake a gurin nan yana isa gare shi a cikin waya yana kallo muna masa addu'a Allah ba shi lafiya akwai sauran abokanan aikin sa wanda da su aka aka sa wannan guri su alajin bula Allah musu rahama alaji su ma gida wa Allah musu rahama su da ta aiki aiki Ahmad shi ma da Allah musu rahama da ban iya ambata sunan su ba dai ba duka Allah ya san su su alaji kuma da ta da ya jiru Allah ya san su rahama addu'a ta musamman da ba za mu tashi a wannan wuri wajen yi da wanda yake da siyasa da wannan wuri a da'awa shi ne shek jafar wallahi Allah ya sani na tabbatar muku ah, da yana nan da wanda yake kuma kusan da yana da yana nan da yana nan yana kawai muna fata Allah kai masa da ta wani da alherin da za a wannan guri Allah ubangiji shi mai kawarinsa ya tunada kuma Allah ya cika masa burinsa dama abin da yake neman kenan a wannan wuri ina iya tunawa farkon buɗe wannan masallaci da shi da malam Abdulrahman kullum da asuba kullum lokacin da nake muku wannan bayanin wato ko a ran fashin ruwa wani yaro karimi da mabakin su ke cin kwatar da shi ne kullum da asuba za su biyo sallah idan sun adama sallah a subai za su zauna a nan kofar mahaifiyar inda gida mai kuma shekara ke za su zauna su ke tattaunawa sai rana ta fito kuma sai ranar da ilimi bai zo ba to sai an bincika ina ɗaya kullum suna ɗaya bisa lokacin da malam ya bar Allah masa rasuwa mun yi tare muna kallon malam da rafi ko kacewa ne bai ba ya kowane shi Allah ya zama da gudun wanda ya baya wa addini lafi wannan lokaci da muhadarori da ake gashi nan ya mara za mu yi shekaru amma kun ga ya zama da za su yi da mara za mu da da shi har da ake roga Allah ya kara masa lafiya da imani kuma Allah ya sa albarka shi na kuma yake shi da wadda Hussein da ya taimaka kwarai wajen gudanar da masallaci a shi aka yi komai yana cikin masu karantarwa farko wani karantarwa cikin masallaci wanda ya shi da ya ji sarari na Allah ya kansa ya masa rama ba mu da babban malamin ba shek a Dr. Ahmad Bamba Allah ya masa rama Allah ya waɗanda su ne a gurguje ne saboda bai kamata mu manta da su ko ne abu akwai sauransu da yawa a yi maka kuma babu lokaci da wajen ya ambata su ba cikin manyan manyan malamai da suka zo gurin nan akwai shek ali ali wani sakataren da masu za su gida wai ba mu su ma shi ya ce tun da tun tun nan shi ya ce ala ta sami a cikin ba za mu manta da ambato ga manyan manyan mutane da suka halarci wannan guri ba ba dan kuma saboda muna wannan bayani ne kuma ku sani cewa wani waje ruwan mu da kuma tafiya nan tana nan ana nan ana ta bugawa ba mu kaɗai ne ɗalibai ilimin tafiya nan gurin ba da kwanmu da farfatan mu yanzu nan akwai ɓangaren mata ban ma ambata muku su ba da yawan su waɗanda suka zo wannan wuri akwai manyan 'yan siyasa da 'yan kasuwa da zama da su wannan wuri alhaji salisu a mawan jirgin ta kai zuwa wannan takarar zuwa mulkan shi ma duk inda ake harkar sunna a garin wallahi da shi ake shi ma yana nan suna cikin manyan yan kasuwar da rin da sun ga shi wanda gani shi ma duk da su mutu duka Allah ya kara muku lafiya Allah ya biya muku Tsungu, Alhaji Bashir Yusuf Abdullahi, magajin Alhaji Yusuf Abdullahi Kwanciya. Duk abin da za a ga Alhaji Yusuf da zai samu za a fice ga Alhaji Bashir ne. Shi yake ɗaukar duk sako yake kira Alhaji Yusuf. Allah ya saka maka da alheri da bawa da da. Da Alhaji Umar ah, Hamza Umar Tangaro. Allah ya masa albarka. Shi ma ya nan aminin su Alhaji Abba Ƙarfi kenan. Da kuma Alhaji Nahiru Ahmad Garba. da kuma alhaji abdullahi garba dan uwan alhaji abba karfe garba karfe wanda shi gina wannan masallaci da muke ciki allah ya musu albarka alhaji abdullahi musawa ba za manta da shi ba na kira jami'ar bayero babban dan kasuwa a dawanau babban dan kasuwa a hoto man betel kuma ga shi da an wajewa shi ma muna tare shi kuma ya ce a rundunar wannan masallaci kuma su ne da allah ya musu albarka alhaji usman bello yauna kuma suna cikin rubuti a suna ce ko wani suna ga su a usman bin affan shi ma yana kan da musa albarka alhaji a alhaji umar alzain shi ma ne kusan alzain wasu na yana yin ko sunan kawai ya wadatar su shi ma yana da allah musa albarka alhaji baba na ali ko oyan shi ma muna tare shi allah masa albarka alhaji abubakar adam ee mai zare shi ma yana nan cikin yan bakwai mai a matasan tattare sun yan bakwai mai an tsaka da yi mura karuwa ne da cibiyar mai kurkura da cibiyar alkhairi da cibiyar albarka na ƙara masa bayan karuwa kuma na ƙara masa mai sola shi alaji kuma alaji imran alwasi wallahi wanda wani abu ya ana shi ne shaida shi kaɗai to baya zuwa da an ya ga mun kara akwai wata shi a an ya fara na kara masa da mai sola saboda akwai wata shekara wallahi sai da yi ni watanni cewa yana so in bashi lokaci da ni da shi sai Allah sai direbansa muka shiga nan tunda muka yi yamma tun daga jawanan muke raba sola a masallaci duk masallacin da yake ana sallah a nan gurin wallahi shi bai sa masa sola a tabbata a ƙauyuka tabbata kuma har yau har gobe ko nan masallaci yanzu da ake shi na Usman da amfani wallahi alhaji Allah ya masa albarka shi ya taimaka mana wajen kula da wannan sola da komai da komai bayan bayan alwari kuma aka yi sola a daga ƙara wannan Allah ya saka mu da wani sauran masu akwai alkhairan da suka yi ba sai na faɗa ba na ba sai ma ya wadanta duk da dai dan mutane su sani cewa kun masu yin aikin alheri kuma suna taimakawa akwai alhaji rabi da yawan kofar mumbai Allah ya saka masa alkhairi shi ma ba dama ne akwai alhaji abubakar sarif dan gaske musamman ya dan gaske amma a da kuma dan gaske ɗan gaske ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan kasuwa manya-manyan kasuwa na jawaran ga shi dai ya kawo da ziyara da can da ba ɗaya dubu Allah ba sa albarka ya yi mama mun wato da mutum ba su masa addu'a Allah sa ka maza shi Alhaji ah, Salim Suleiman ah, Saliku shi ma yana nan da Alhaji Samiru duka da suna da babu lokaci da za mu faɗa. Abu na ƙarshe da za mu kira shi ne ah, akwai al'adu da muke biki a wurin nan muna kiran yaran mu matasa wanda suke mawaƙa ne su ɗan nan shekaru ya ka za mu kira su ɗan babu nishaɗi na minti biyu wani su ma suna cikin ƙa'ida da za a kira alhaji a kuke akwai malam wani ziyarun hawk idan ɗan uwa ziyarun hawk shaɗi gira nan ya zo da mintin guda biyu a jimunsa ya zo ya gaya masa da gaggawa insha Allah ta ala mu amfana da abin da ya faɗa Allah saka masa da alheri Allah ya bashi lada Allah ya bashi lada malam bismillah kai wani mai zafi na
subhanaka ya sarki daya uwaye da ba shi da kishiya makajin samai da samaniya da duk abin da ke tsakiya babu abin da ba a nufarsa ba salati da tsoga shugaban mu al-mustafa fi jila da ne marubuci abubuwan a rayuwar mu mafi soyuwa ga zuciyar mu da halin da kwabban sa ba zan ci ba yau muna fahimi da murna zan yaba wa dan amana masu yin fatan lumana da musulman yan uwana ba zai yi yawan da kafura ba a rahwani nuna magan fama shekarori islam da ba sa zama sun sani da zafi suna fama da tabbatar an yi yawa cikin azama rabbana ya biya ke biya ku da lalai babba malam alƙafi shugabanka na wani nuna ƙungiyarka wajen dawa ya da cutuka aikin addini ba ma ya san a huta kawai an karɓa sakon da yawon rafa sun ka ce da magan sahabbai mun biyo falalar dubbai duk cikin darajar sahabbai wanda mai son ya yi baibai da manzo gida da manzon gida rafa mun ji sahabbai suke auliya na Allah ma'ajin samaniya ba a taɓa su a wani lafiya sai ai mu a kan ma mun ga aya na wawan kan idan Allah bai farki ba kowa ya yi yadda a warwar ta toki sai kisan kogar da filin bushi har yanzu akwai kullum ne ta kuce yana ta tsawura yana ta rumfe rumfe domin sam domin sam ba an kai da rai ba jama'a da hutu ne ya sai har sun kuma da biyu ke sai a lokacin sun yawa wata ya ruga da tsere don an kure masa lamba malamin mu ga da biyu a cewa Allah wa hafu bai san manzo a ciki in ka dan kira cikin ku na da ciki ba da gardama ba a wasu kan yin girishi na faɗi kuma babu bashi ko in gidan can an ka kai shi ta na kuɗi da girishi ba zai yi kiyo da gina ba ku ga ba a sai da ya kuɗi muku farfin sa Muhammadu Sani Malamu ko masanin hadisi shugaban mu al'adu na gaskiyar da suke ba ba ba mana gode wa Allah ne ba mu Abdul Wahab ya kakan za ka kanti da ba ta da aiki mara da a wata cikin hadisi Allah ya saka ma da alkhairin sa babba duk wanda yake son zaman lafiya ya so ka hafi cikin lafiya ya bar da girman ka kare tukunya idan yi hakan zai wani lafiya kuma Allah zai ba ki ladan ilimi da tsara na rubuta da zafin tsira har da cikin tamfar alila godiya da yiwu da ina gwarfa.
Wannan suna cikin matasa da Allah ya ba mu masu fasaha da basira Allah ya yi da mu. Abu na ƙarshe a bari na karamci da girmamawa an sanar da ni cewa wannan babban malami ba za da ya zo da kasar kuwait ya kamata a kira shi ba shi minti biyu ya zo ya gaisa da mutane a kuma ya dasu wata ce kuma wani zai zo neman kasar kuwait a dimishin insha Allah ta'ala a da kai kan da kusa da baraka da zaji da kuma shi da su kai kan dole أشهد أن لا إله إلا هو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد شكر الله لفضيلة المشايخ ما تكلموا فيه من الفوائد وما بذلوا من العلم أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهوده وأن يتقبل منهم وأن ينفع كل من حضر هذا المجلس في قلوبهم وفهمت أن موضوع هذا المجلس في العلاقة الوثيقة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وفي هذه النسب والمصاهرة ولا شك أن هذه العلاقة الوثيقة تدل دلالة حكيمة على قوة التوافق بين الصحب والآل وتنفي كل ما يدعيه المقبلون من مشاحنة وعداوة بين الفريقين بل يثبت أنهما فريق واحد في الحقيقة كل من علم معنى الصحابة ومعنى آل البيت علم أن كثيرا من الصحابة هم من آل البيت وكثيرا من آل البيت هم صحابة فلا تنافي بين الوصفين في الحقيقة وبكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرابة منه قال ربنا سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لم يكن بطنا من بطون قريش إلا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم قرابة ومما يؤكد الترابط القوي بين الآل والصحابة أن كثيرا من فضائل أهل البيت رواها الصحابة وأن كثيرا من فضائل الصحابة رواها أهل البيت فكان كل من الفريقين يقر بفضل صاحبه ويعترف له بمكانته فروى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو من سلة الصحابة ومن العشرة المبشرين بالجنة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي ألا ترضى مني أن- ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو رأس أهل البيت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهكذا كان الأمر في لسان الصحابة وأهل البيت فروت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة في شكواه التي قبض فيها فتعرضها بشيء فبكت ثم دعاها فتعرضها بشيء فضحكت فسألتها عن ذلك فقالت فاطمة رضي الله عنها سأرضني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني أني أول أهله يتبعه فضحك فروت عائشة حديثا في فضل فاطمة ولم يكن بينهما ما يمنع من مثل ذلك بل روت ذلك محبة لفاطمة رضي الله عنها وإقرارا بمكانتها وروى علي بن حسين زين العابدين وهو إمام أهل البيت في زمان التابعين أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعن إلى فاطمة فقلت لها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له إن أزواجك ينسلنك العدل في بنت أبي قحافة فأتته فذكرت ذلك له فقال ألا تحبين من أحب قالت بلى قال فإني أحب هذا فروى زين العابدين عن جدته فاطمة حديثا في فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولم يكن في نفس فاطمة ما يمنعها من رواية ذلك بل كانت تحب بأم المؤمنين وأمها عائشة رضي الله عنها المودة والتقدير والاحترام حتى روت مثل هذا الحديث وبالجملة فإن بعض الصحابة رضي الله عنهم لمن عقل يسقط أحاديث فضل أهل البيت أصلا فلا يبقى لأهل البيت فضل إلا بتعديل الصحابة الذين نقلوا إلينا فضائلهم والطعن في الصحابة يقول إلى الحق من مكانة أهل البيت لأنه ينفي فضائلهم ويقتضي ردها والطعن في الصحابة ليس يسقط تلك الأحاديث فقط بل يسقط الدين كله بل يسقط الدين كله من اساسه ولذلك قال الامام احمد بن حنبل من تنقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينطوي الا على بنيه وله خبيئه سوء اذا قصد الى خير الناس فحسبك يعني ويكفيك ذلك منه بمعرفة سوء قضيته وقبضه خبيئته وإنما وصفه بذلك بأن أصحاب الرجل هم قراءه وأمثاله وأشباهه فالطعن فيهم يؤدي إلى سوء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقال كان أصحابه أصحاب سوء وهذا في عادات الناس لا يكون إلا في حق الموصوف في نفسه لأنه رجل سوء حاشا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ذلك وقال الإمام أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي إذا رأيت الرجل يجتمس أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يريدون أن يدركوا شهودنا ليوصلوا الكتاب والسنة والزوج من أولى وهم زنادقة كل من عقل فإلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتردد بالجد في عدالة الصحابة ورجعتهم العالية في نفوس أهل البيت وفي تزكية الأئمة الصالحين وأهل البيت وأنهم شرد على سنن الصحابة وأنهم ولا أطيل عليكم أكثر من ذلك فلكن كلام بعدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير وأولاك الأئمة الصدق كثيرة والأحاديث وأيضا ذلك متواترة والحمد لله الأعلى وأخيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اجعل جزاك الله خيرا وحسن الله اليك ورفع الله مكانك بارك الله فيكم على هذه الكلمات الطيبه المباركه وهذه الجهود الجباره في
sallallahu alaihi sallallahu alaihi wannan abu da zai ba ku sha'awa a Yana live ɗin ka.
shi wani abu da ya gabatar da wannan ayyuka za mu yi ba za mu iya tarjama da abin da ya faɗa ba sai tun kun da Allahu akbar kuma kun yi tana na shi wannan jama'a ahlul baiti yana cikin ahlul baiti yanzu ake biya mun dangantakarsa tana cikewa ne zuwa gidan Hassan dan gidan Aliyu bin Abi Talib mara tarihin halittar ne ta mara a kan kaunar sahabbai da sauran bakar da kuma abin da ya baka shawa bane Allah ya masa albarka ai ya mu kun ga kun da kuka ilimi da karatu ma ba ku ta wani karta ba yanzu ake mana alƙishin wannan masallaci da albarka da kuma da kuma karkuwanta shi ne kuwa ba da mawa shi ne asali shi ne tushe alhamdulillah cikin taimakon Allah yanzu yanzu na wani bawan Allah sai aka sa suna aka ce ciyaman yace ya ba da kuɗi naira miliyan goma sha biyu yace a saka wa masallacin nan sola su fito a wata Allah ya mata albarka cewa a saurara wannan lantoci da ake gabatarwa na bakon shahararri duka malaman nan da suke gabatar da lancocin nan sun ɗauki lokaci mai tsawon suna bincike wajen tsofar da wannan sako don Allah ku yi ƙoƙari ku dangwala ku rubuce lancocin nan da baki ɗaya da Hausa da Turanci da kuma Larabci kuma a buga su a matsayin da ba su kare ba tun wannan sabon da aka fara yi da aka tsaro su a rubuta su za su yi amfani irin wanda zai ilimin nan da malaman nan suka bayar wallahi ba ku yaushe za a iya samun dama a fitar da su ba in kun lura duk wanda ya zo yin bayani sai ka ga kamar shi kaɗai ne mai bayani amma ba sa ba kowa da wanda ya Allah ya ba shi da ka kar mu bar abu ne ya tsaya a facebook a whatsapp ya tsaya kawai ya bi iska ya shiga duniya an manta ba shekara ɗaya a rubuta shi kuma muna kira mutane su taimaka wajen a rubuta shi a buga shi ya zama littafi kuma na kuma duniya insha Allah ta'ala zai amfani suna a ɗauki nauyin ya ɗashi a gidajen talabishin da muke da shi namu wanda kuma ba namu ba a biya kuɗi a je a tsarki gidajen rediyo ga baki daya saboda sakon ya zama ya yi da ya sannan ina kuma kira da wasiya ga wanda suke da dama suke da hannu wannan ƙungiya ta alhawariyun gudun wanda suke bayarwa ya kamata a ce an saba musu wata sakatariya a nan kan abin da ke kai sakatariya a samu wani wuri da za a gina ofisoshi da masaukan baki saboda akwai tsarin kayyakin malamai daga wasu wurare daga wasu jihohi wani lokacin ma daga wasu kasashe idan ya kamata a samu wani wuri gini babba da za a yi masauki ne ga manya-manyan malaman da aka gayyato su daga wasu jihohi ba sai an kai su hotel ana kama da kazantar da ake da hotel ba sannan ya kamata a ce akwai sakatariyar da take gudanar da wannan ayyuka na lantarkin da ake gabatarwa kuma wallahi idan mun ga dama za mu iya ba abin da zai lantarki ba da muna wasiya daga nan zuwa bari Allah ya sa wani bawan Allah ya ba da wani dama ya fili dan ainihin wato saka ɗan ba da marike a wannan sakatariya wallahi ina da wata gona amma a ɗan bada ciki amma kuma a karen da yake ke ba kawai yake kuma ta ba da wata rani